don mukama ta cinye lokaci بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه وبهكبه malam ya ce faslun ƙalal mu'allif al-mu'allif muka ce imamul amidi wanda ke da littafi malam ya yi ta'aliki ne akan ko ƙara sharha ko bayanai ko da takaitattu na akan abin da shi yasa aka samu sun yi suna ɗalibai ne da aka yi mako na ma'ahad ko na jami'a sai an kasan ya shi suna muzakkira mun faɗi wannan ko ma la yatimmu wajibu illa bihi duk abin da wajibi bai tabbata sai da shi an gane ko yanqasimu ila ma laisa dakhilan tahta qudratil mukallaf akwai wanda ba cikin ikon baligi yake ba wanda anka kallafa ma aiki kal qudra wal yadi fil kitaba ko kama al qudra iko wal yad da hannu fil kitabati a wajen rubutu wa huduril imam da kuma halartar liman wal adad fil jumu'a da adadin jumu'a fala yusufu bi wujubin ba a wasauta shi da wajibi an gane ko to za mu zo zuka za a yi bayanin me ake so a ce wa ila ma huwa dakhilun tahta qudratil abdi da abin da yake alaka karkashin ikon bawa fi ma ya ta'allaqu bi ikhtiyaril abd an gane ko game da abin da yake da alaka da zabin bawa yana da iko akan sa ka taharati lis sala kamar tsarki don yin sallah was sa'i lil jumu'a da tafiya zuwa sallar jumu'a wa ghasl juz'in min ar-ra's da wanke wani sashi na kai wa misaki juz'in min al-layli ma an nahar fi sawm da riqo na rashin cin abinci shi da kinan al-imsak na juz'i min al-layli na dare tunda idan baka rike wani sashi na dare ba bai yiwa kai azumi ko da minti biyu na sai ka bari ba ana rufin tunda da dare ka dauki azumi ba ai abin da ke son ya ce imsakin nan ko da minti ɗaya ne sai ka raga cikin dare kafin ka yi kafin ka fara azumi ina fatan fahimce ni ma an nahar kenan tare da yini gaba ɗaya fi saumi game da al'amarin azumi shi yini gaba ɗaya na amma shi dare wani ɗan sashi ne nashi zaka abin nan ko da minti biyar ko minti biyu albimu da kafin alfijiri ke to fa huwa wajibun to shi wannan wajibi na akan ka an gane ko malam yace hasilu ma'ana kalamihi wato takaitattan magana abinda ma'anar shi ta kumsa a takaice kenan an gane ko anna ma la yatimmu alwajibu illa bihi qismani abinda wajibi bai tabbata kan shi sai abubuwa ne wajibi bai cika da shi abubuwa ne guda biyu qismun laysa tahta qudratil abd akwai sashi ko bangaren da ba karkashin bawa yake ba ikon bawa ka zawali shamsi kamar rana ta karkata kana da idan ka karkatar da rana jira dai zakan yi Allah ya karkata ta kai sallah li wujubi dhuhri dan saboda wato sallah az-zuhr ta wajaba gare ka wa ka kauni man ta'ayyanat alayhi al-kitaba maqtu'ul yadaini ko ko wanda rubutu ya zan wajibi akan shi ya zama to maqtu'ul yadaini hannayensa guda biyu yankakken hannuwa gare shi kaga in ta zan wajibi gare shi shi kuma yanzu yana da yankaccen hannu kaga nan kasancewa baya da hannuwa guda biyu wannan ba daga cikin ikon sa bane ko ba haka ba wa hudurul imami wal adadi alladhi la tasihhu al jum'a bidunihi hudurul imam halartar liman wal adadi da adadin alladhi la tasihhu al jum'atu bidunihi wanda juma'a ba ta ingantuwa sai da shi tunda akwai sabani wasu sun ce sai 40 wasu sun ce sai ko mutum biyu sun isa eh sallar juma'a wacce kuma sai mutane sha biyu wasu kuma sun ce daidai adadin gari in dai gari gari na da yana ɗauka sunan gari magana ta ƙari in ku garin ku dama ɗaki uku na to sunan garin ku na annan an gane ko wasu ka ce a'a sai dai gari mai su ɗauka sunan gari kawai ba a hankalta ma adadi in dai garin ku abu na wanda yake na ɗauka suna alƙarya halas magana ta riga ta ƙari ina fata an fahimci ni maganganu ne na malamai ka diba cikin littattafan fiqihu da dama zaka ga irin waɗannan maganganu an gane ko ba sai mun te zuwa ga tarjihi ba kan wani kuma yazo shi kullu muna fala qudrata lil mukallafi ala qahr al imam al mukallaf bawa wanda an ka dora bayan sallah kinan an ka dora masa takalifi na shari'a bai da iko ala qahr al imam yace dole sai liman yazo ko wal jama'ati ko ko jama'a ala ala al hudur ila al masjid zuwa ga masallaci baka da iko wannan ko baka dan bari fa hadha la yusufu bihi la yusufu bi wujubin wanga ba a ce mai wajibi ne in ji malam illa ala qauli man jawwaza taklifa bima la yuta sai akan waɗanda sun kace Allah na iya dora mata adam abinda ba zai iya doka ba wannan kuma ya saba ma shari'a la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha mallan yace ho muhadhahabun batilun mardud kaga ma mallan abin da yake kenan batil na a ce Allah ya dora abin da adam abinda zai doka kenan nan zai dawo mu ma kenan kamar Allah ya zalunci kuma Allah ba hakimin bane ina fata an fahimci duk da yake suna da wasu ta'awilata da suke kawowa eh, amma ba- tawili ne mai nisa zaka sun kafa hujja da wasu su abubuwa waɗanda ba gaskiya bane kuma wani lokacin ana samu su cikin aqidu ne na falsafa da yan aqliyat sai su ƙara wani abu saboda su kawo banna cikin aqida dan wanda magana tana da mas'ala da aqida kwarai da gaske kuma tana da alaka da ahkamul fiqhiyya mun fahimci wannan ba lokacin da za mu tattauna akan ta bane dan can akwai nasoshi da za a kawo kanta ina fata an fahimci ni, can cikin mas'ala ta at-taklif nan ba sai na ɗauka ba don suna kafa hujja da cewa misali Allah ya ce annabi Ibrahim ya yanke ɗansa kuma ya kaddara mishi ba zai iya yanke shi ba irin waɗannan abubuwa suke kawo za mu zo can mu yi bayani a dama Allah yana iya jarraba ka don taklifi ya ce ka yi ya gani ko za ka yi ko ba za ka yi ba nan abin da ka iya ne zai ɗora maka shi Ibrahim ana so a gani shin zai aikata iya gurgurdon ikon shi ko ba zai aikata ba ai Allah ya san in za ka iya ba za ka iya ba mun fahimci wannan wa qismun tahta qudratil abd akwai abin da kuma yana karkashin bawa kattaharati kamar ta- yin tsarki lissalati don yin sallah wasa'i lil jumu'a da kuma tafiya zuwa sallar jumu'a wa ghasl juz'in min ar-ra'si da shafe wani yanki na kai a wajen shafi'i da sauran shafi'iyar suke ganin ana iya shafar kai duk da yake zance mafi inganci babu hadisi wanda ya inganta wanda yace ana iya shafar rabin kai kawai dai za a shafa kai gaba daya don hadisi suna nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe kansa duk da yake ta fuskar lugha ba'un wani lokaci tana nufin al-ba' tab'id amma a aikace sun nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu hadisin da inganta bacci ya shafe sashen kansa don wani zaka yi shirar Allah ka dace kai sai shi haka a hannaye guda biyu haka muqaddamin ra'si ila abun ila qafahu sannan ya dawo wannan shine zance wanda ya tabbata a aikace duk da yake lugha tana dauka ba duk abin da lugha take dauka ba a shari'a da mai aiki da shi in ya saba mana su shi mun gane wannan da kyau ko tawo wa ghaslu juz'in min ar-ra'si idh la yatahaqqaqu ta'mimu ah, ghaslu al-wajhi illa bi ghasli juz'in yasirin min ar-ra's kenan nan ma mallan yana magana ne kan bai yiwa a ce ka wanke huska gaba ɗaya sai ka dan dan makai domin an ce a wanke huska huskar daidai na nan ka duk yadda zaka yi in ka dan yi ma ruwa haka sai ka iske wani dan abu kaɗan na ruwa ya shiga ko ba haka ba cikin kanka wa imsaki juz'in min al-layli ma an-nahari riqon wani sashe na dare ko da minti biyar na mun faɗa ba wai ana rufin da dare ba ake azumi min al-layli na dare ma an-nahari tare da yini gaba daya idh la yatahaqqaqu al-imsaku fi jami'i nahari ramadan bayyuwa mutun ya samu yin azumi ya rike ka- wato ya kame daga cin abinci a cikin watan ramadan illa bi imsaki juz'in yasir min al-layli sai kai riko koda kaɗan ne daga cikin wato abin nan eh, wani yanki na dare bina'an ala anna malam yace bina'an wanga ra'ayi an gina shi ne akan ala anna al-ghaya fi qawlihi ghaya an gane ko iyaka a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad ko ba haka ba khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to hatta ta nuna hay zuwa wannan wurin aya ta cikin suratul baqara 187 kharijatun an gane ko wa huwa as-sahih hatta yatabayyana domin an ce hatta iyaka to shin iyaka sai an an kai bakin iyaka an tsaya ko ko kafin ta shigo ina fata an fahimci tunda an ce hatta ya tabayyana da an ce hatta ya tabayyana shin ana nufin cewa hatta shin sai ya bayyana sannan ne kake ko ko daidai nan zaka tsaya ko ko baya da yawa daga cikin malamai sun ce ana ana nufin hatta ana nufin kafin ya bayyana ake nufi amma yanka ce hatta ya tabayyana har sai ya bayyana kenan sai ma ka shigo cikin wani juz'i na mi na, na, na yini wanda kuma mazhab ne wanda malam ya nuna ba gaskiya bane wa huwa sahihu kaji malam yace a'a cewa kafin ya bayyana shine amma fi inganci hatta ta bamu wannan ma'ana li'anna man akhara al-imsaka duk wanda ya jinkirta kamewa daga cin abinci da sauran abubuwa na shahawa an jami'i ajza'il layli daga dukkan sassan dare bi tamamiha فهو شيء متناول للفطر قطعا في رح- في, في نهار رمضان تبس تبس to shi kuma ya متناول للفطر kamar mutum ne wanda ya bude bakin sa qat'an fi nahari ramadan a cikin watan ramadan rubai da an kace dukkan dare gaba daya ba a samu kabar koda sakan dai na dare ba an gane ko wajen ci to tabbas kai komi kai ko ka cikin watan ramadan domin mi domin dare yana da iyaka guda biyu iyaka ta farko lokacin da rana ta faɗi iyaka ta biyu bunga to yanka ce ka ci tun bayan magriba har lokacin da alfijiri zai keto to aiki ne baka yi azumi ba domin ka ci cikin wani yanki na mi na yini shi yasa dole sai ka dan raga wata tazara kafin alfijirin ya keto domin babu wata fasila tsakanin mi tsakanin dare da yini babu wani abu tsakiyar su dan akwai wani abu tsakiyar su sai a ce to ga wani abu tsakanin su sannan ka shiga to yanka ce ka ci cikin dare gaba daya to kenan baka yi azumi ba dole sai ka dan raga wani juz'i ko da dan kadan na wanda kafin alfijiri ke to sannan an kasan kayi imsaki ban sani ko mun fahimta ba tunda da ka cikin da harar farkon nahara ai azumi ya baci mun fahimci wannan ko shine yace li anna man akhara al-imsaka an jami'i ajza'il layl bi tamamiha fa huwa mutanawil al-fitr qat'an fi nahari ramadan idh la wasitata bayna al-layl wan nahar gashi malin ya kawo shi babu da tsakiya wa ma ja'a min al-ahadithi duk abin da zo cikin hadisai muhiman jawaza tanawil al-muftir ba'da as-subh wadanda a hankalce suna iya saka kaga kamar cewa mutun yana iya ci tanawil al-muftir mai cin abinci kenan ya ci abinci ba da subhi bayan asuba fa huwa mahmulun ala anna al-murad bihi annahu fi akhir juz'in min al-layl li shiddati qurbihi min an-nahar kaga fahimta hadisi kaga yana bukatar fahimta duk hadisan da ka zo su ganin a kana iya kaci ma ko da farko farko ne lokacin da alfiji ya keto malaci abin da yake nufi kafin alfiji ya keto saboda suna kusa ina fata kun fahimci ni ba ana nufin bayan alfiji ya keto baka ci don mi domin shi yinin shine lokacin yin azumi da ka ci cikin sashe cikin shi ai kuma shi kenan wa hadha alqism alakhir malan yace wannan bangare na karshe a ani ko ma huwa tahta qudratil mukallif mukallaf abinda yake karkashin ikon wanda anka kallafa ma aiki baligi kenan qala almuallif innahu wajibun cewa shine wajibi hadha hasilu ma'ana kalamihi rahimahullah wannan shine wato kamar a ce karshen ko tasashen magana shi abinda ba magana shi ta kumsa dai a takaice an gane ko to kage ce rahimahullah shi yasa al'ada ce ta mutane na gari su rinka mai sauran mutane na gari addu'a mutum in ba kafiri ya mutu ba kaga ba a ce ba a yi masa addu'a na fata an fice domin musulmi ana son yi musulmi addu'a akan kurakuran da ya wasu yayi su akan jahilci wasu ko da ma da ganga mutum ya aikata tun da ya koma ga Allah kai Allah ya azabtar da mutum wace riba zaka samu ni zaka samu ya azabtar da wani shi yasa ba mu fatan Allah ya azabtar da wani saboda mu kamar yadda ba mu fatan Allah ya azabtar da mu saboda wani malam yace qala muqayyiduhu afa Allahu anhu muqayyiduhu yace muqayyid shine mai takaici abu mai dabaibece shi yasa a gane shi amma magana ce mai fadi kamar sai a dan takaitar da ita da za a gane ta mallan shi na nuhin kan shafa don shi na da dabaibece magana mallan yace afa Allahu anhu Allah kuma ya masa afwa to dan haka sai mu ce afa Allahu lishaykh wa afa Allahu annamu ma mu mun so afa Allah ko wa hadha at-taqsim ghayru jayyid kaji mallan yace wanga rabuwa da mallan yayi bai yi ba bayan ya ce rahimahullah saboda mi saboda wani lokaci rarraba abu a ilmance sai ka iske an bar wani abu mai muhimmanci to kenan sai mu saurari abinda mallan zai ce wa hasilu taqriril maqam abinda zai tantance magana kina wannan matsayi da muke ciki an yuqal ma la yatimmu alwajibu illa bihi thalathatu aqsa kaji mallan yace uku na qismun laysa tahta qudratil abdi abinda bai karkashin ikon bawa kama masanna lahu anifan kamar yadda muka bada misali anifan wato gabani wa qismun tahta qudratil abdi adatan akwai abinda yana karkashin ikon bawa adatan ga al'ada illa annahu lam yu'mar bi tahsilihi amma kuma ba umurce shi ba da tabbatar da shi kan nisabil wujubiz zakka kamar nisabin zakka Allah bai ce wa dole take nemo kuɗi sai ka samu kuɗi ka samu nisabi ka take ba da zakka amma in zaka yi kasuwanci Allah zai iya baka amma dai adatan ba a wajabta maka shi ba tunda Allah bai wajabta maka kowa sai ya samu kuɗin hidda zakka ba a hikima Allah ce ma wasu sun zama talaka ko duk kowa ta da kuɗi wala bai yiwa kowa shi arziki in duk kowa ya lakwal Niger duk ba na na cewa lakwai mata su yi lakwal Niger ba to duk Niger kowa shi lakwal ka kowa ya samu doktora to ba kowa zai samu aiki ba ku daina bata mana lokaci lakwal ba ita ce arziki ba ita ce wurin abinci ba kana yiwa kai lakwal ka aje diploma ka je ka nemi wata sana'a ba ba ka nan bane don haka in dun Niger ta yi lakwal bai yiwa ko ya samu aiki ku daina bata maka ko lokaci siyasa turawa ce a bar wanda ga yi Allah ya bashi ilimin shi wanda bai da ilimin lakwal shi nemi wani ilimi ko wani aiki ya je yayi cikin al'umma don ba kai lakwal ba shi ga nuna baka shiga aljanna ba don ba kai lakwal ba shi ga nuna baka iya zama wani mutum ba a cikin al'umma boko bari mu ce boko saboda waɗansu bokon sun sun abin nan a'a shi bokon wasila ce ta ka samu wayewa shi kan shi zuwa makaranta ba shi gaba da karatu ba a'a shi hanya ce ta ka samu abin da ka samu rubuta ma Allah amma ilimin Allah ne ga hore shi ita kanta zuwa kasuwa ba shi gaba da arziki ba a ita kasuwa ana ta ne don ka samu ikon nauyin ɗaukar kanka ɗaure ka yi da gobe kakka dogara ga wani amma arzikin sai in Allah ya ci ilimin sai in Allah ya ci aikin kuma sai in Allah ya ci ku dina ba mu wahala sannan kuma walistita'atul wujubi hajji Allah bai umurce ka ba dole sai ka samu kuɗin da zaka je aikin haji a in kana kasuwanci Allah ya baka iko shikenan amma Allah bai ce dole dole baka take nemi kuɗi ka aikin haji an gane ko wal iqamati li wujubi sawmi kuma Allah bai cewa ka yi niyyar yin balaguro amma cikin watan ramadan ne ya tilastar da kai dole sai ka zauna don kai azumi tunda ya baka dama in kai balaguro in ka gara ma kai azumi in ka gara ma ka aje to Allah bai cewa dole sai ka zauna wa hadhal alqismani wadannan guda biyu mallan yace la yajibani ijma'an ba su mantuwa wajibi ijma'an dukkan malamai sun yi ittifaki akan haka amma yake cewa alqismu thalith kaso na uku huwa ma huwa tahta qudratil abdi ma annahu ma'murun bihi abinda yana karkashin ikon bawa kuma an umurce shi da sai yayi ka taharati lis salati kai tsarki don kai sallah ko ba ka nan bane wasa'i lil jumu'ati mutun yayi tafiya dan yaje sallar jumu'a Allah ya umurce ka domin in baka je ba kana yin sallar mutumin da bai je masallaci ba shi na yin sallar jumu'a to tahiyya kinan ta zan wajibi dan saboda sallar ta zan wajibi al ahkam abin al wasa'il laha hukumul maqasid wa hadha wajibun ala tahqiq ma la yace shi ma wajibi na wa in shi'ita in kana so qulta kace ma la yatimul wajibul mutlaq illa bihi fa huwa wajibun abinda wajibi sakakke bai cika sai da shi to fa huwa wajibun wajibina ka taharatu lis sala kama tahara dan yin sallah wa ma la yatimul wajibul muallaq ay al muallaq ala shartin abinda wajibi bai cika ga shi amma an rata ya shiga wani sharadi ka zakati kamar zakka muallaqatun ala milkin nisab wadda an ta'allaka ta an rata ya ta ga samun mi samun annisab wato abin da nisabi na zakka ko wal hajji ko kama hajji wanda mu'allaq ala istita'a bai ka ala istita'a kina mu'allaqun ala istita'a sai ka kaddara dan ka gani wanda an rataya shi akan istita'a samun ikon tafiya kuma wannan ikon ya bambanta daga lokaci zuwa ga lokaci daga wani yanayi zuwa wani yanayi da ana batun a hau a tai kasa ko a hau jaki ko a hau doki ko a hau raƙumi yanzu kuma Allah ya hore kuma da suna in sun kai Sudan sai a shiga jirgin ruwa yanzu kaga Allah ya hore jirgin sama ko ba karan bari kenan istita'a ta ta bambanta daga wani zuwa wani mutumin da an makka ma bai bukata wani abu mota ɗaya zai shiga fat ya ta zuwa aikin haji ya kai sai da jikka goma mutum ya aikin haji ya kare in ba yanzu da an kawar kafa wadansu sharuɗa cewa sai an ka kaza wata takarda kaza wata takarda kaza ko kana makka sai ana ma aikin haji sai da sharuɗa na fata an fahimci to duka waɗanga abubuwa dai ne waɗansu abubuwa ana yin su don tsaro wasu kuma abubuwan ana yin su don saboda akwai hannu da ɓoye wanda annan shi na aiki Allah shi muna tsari ka zakatil mu'allaqati ala milkin nisab wal hajj al istita'a illa bihi kinan bayyuwa sai da shi an rataya shi mu'allaqun ala shartin illa bihi falaysa biwajibi wannan ba wajibi bane kan nisab lil zaka wal istita'ati lil hajj wannan bai zan wajibi ba Allah bai saka dole sai ka ka nemi kuɗi ba ka samu nisabi ka fitar da zakka Allah bai ce ci da sai ka ka nemi kuɗi ba ko haram ko halal ka je kai aikin haji a'a in Allah ya hore ma man istata'a ilayhi sabila wa awdah min hadha kullahu wa awdah min hadha kullahu abin da yafi duk hitowa daga wannan gaba dai an ta kula ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da wajibi bai cika da shi to ya zan wajibi ka taharatu lis sala kamar tsarki don yin sallah wa ma la yatimmu alwujubu illa bihi falaita wajibin wa ma la yatimmu alwujubu to sai kai hattara can alwajibu nan ko alwujubu ku hattara kaka ce malam yayi kuskure na farko ma la yatimmu alwajibu illa bihi duk abinda wajibi bai cika da shi saboda shi wajibin abin shi an wajibi amma ma la yatimmu alwujubu illa bihi shi wujubun hukuncin bai tabbata sai da shi nisabin an gane ko wajabcin zakka bai tabbata sai da nisabi an gane ko amma kuma sallah wajibi ta ba ta cika sai da mi sai da tsarki kenan sai a bambanta tsakanin ma la yatimmul wajibu illa bihi da ma la yatimmul wujubu illa bihi falaysa bi wajibin kan nisab lil zakka magana ce ta malamai kun san malamai wani bi sai kaga sun yi magana in baka yi hattara ba sai abun ka hukuncin zakka bai kama ka sai ka mi sai ka samu nisabi kenan la yatimmu alwujubu zakati wujubu zakati illa bin nisab an gane ko tambihun malam yace to tambihi eh lam anna at-taharatu lis-salati wajibatun ijma'an yin tsarki don yin sallah ya zama to wajibi inda akwai iko ko kama la yakhfa wa hina idhin a wannan lokaci fa ala anna ma la yatimmu alwajibu almutlaq illa bihi wajibun an gane ko idan muka ce duk abin da wajibi sakakke in an ce sakakke wanda ba a yi masa kaidi ba ba a ce almu'allaq ala kaza ba almu'allaq ala kaza shi yake da almutlaq illa bihi wajibun to fa jami'un nususil mujibati lis-salati tujibu tahara kenan duk nassin da yace ayi sallah to ya wajabta ayi ayi tahara don mi saboda sallah ba ta yi sai da mi sai da kenan yanzu ba sai na ta neman dassoshin alwala ba inda Allah cewa aqimus salata to a hankali na zan fahimci cewa ma alwala ma nan ta zan wajibi a kaina don bai yiwa in yi sallah ban yi yiwa ban yi alwala ba li'annaha la tatimmu illa biha ba ta cika sai da ita wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi wajibun duk abinda wajibi bai tabbata sai da shi shi ma wajibi ne wa in kanat at-tahara wajibatan bi adillatin ukhra ko da shiki ko da yake cewa wa in kanat at-taharatu wajibatan bi adillatin ukhra duk da yake shi tsarki wajibi ne don su dalilai da suka bayyana idh la mani amin ta'addud al-adilla babu laifi dalilai su karu ko ba haka nan ba nan na wajibta arwalla ta fuska bayyuwa in yi sallah sai da ita bi dilalati listilza dilalatul istilza domin in mutum ya salla babu arwalla akwai ta kenan yin arwalla ya zami wajibi gare shi wa alal aksi kuma a juya fa taharatu wajibatun bin nususil ukhra faqat duna nususil mujiba lis sala kuma ita tahara wajiba ce da wasu nassoshi an gane ko waɗanda sun tabbatar da ita ita kadai duna nususil mujiba lis salati amma ba da waɗanda sun ka wajabta ai sallah ba ma'ana ayar da ta ce kai alwalla ta wajabta ma alwalla to ba ita za ta wajabta ma sallah ba amma wanda ta wajabta ma sallah to wa ta wajabta ma alwala shi ake son ku fahimta to kaga wannan bi dilalatul istilzam dama dilala uku ne dilalatul mutabaqa da kuma wato dilalatul tadammun da dilalatul istilzam da ka fahimce su cikin nassi ka kama fil da ma'anoni aya sai an gashi saboda yanzu na kana kawo wasu hukunci hukunci da babu su kuma dole sai da su ta nan malaman usulul fiqi suke istinbati kadiba cikin tafsiri na suratu ghafir nan ayoyin nan na farko 20 na farko zuwa aya 25 a cikin tafsiri na imamu sa'adi ya kawo waɗannan dilala waɗannan guda uku duk wanda bai fahimce su ba cikin tafsiri da a bar shi bai samun fa'idodi cikin hadisi da qur'ani da kuma shari'a ta addinin musulunci sheikh ibnu muslimin ma ya taba kawo wannan namun ci dilala cikin nan fa'idodin su a cikin ilimi Allah da ya ce muke wallahu a'lam assalamu alaikum